بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوا مسوء البركة بركة مدساكي حدوى أولا سلسلة أحاديث الأخلاق لقلتا الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر الله أبنجي يساكا مشيد الخير wannan shine wato turmi na goma sha takwas cikin wannan silsila mai albarka insha Allah malam bai gushe ba yana yi mana magana a cikin haƙoƙin makwabta wato hadisai da bayanai da suka zo wajen nuna haƙƙi da kuma falalar da ke cikin kula da makwabcinka Allah ubangiji ya samu dace za mu tashi daga inda yake cewa la raiba anna min ni'amid dunya wa sa'adatil abdi fiha an yukrama bil jari salih babu kokonto akan cewa daga cikin ni'imomin da zaka mora a wannan duniya da samun rayuwa mai daɗi a wannan duniya shine Allah madaukakin sarki ya maka baiwa da samun makwabci na gari ai aljirani salihin ya zama makwabtanka mutanen kirki li'annahu yastafidu min salahi saboda zaka ci moriya zaka ci albarka zaka samu bonus daga salahasu wa yakununa qudwatan lahu wa liwaladihi fil khair za su taimaki kai kanka da 'ya'yanka su zama abin koyi gare ka da 'ya'yanka wajen kirki da nagarta wa aunan lahu ala ta'ati was salah za kuma su taimaka maka a wajen biyayya Allah da nagarta wa ya'manu bawa'iqahu kuma zaka zama ka amintu daga duk wani sharri wa wusulal adha min jihati kuma ka amintu daga cewa wata cutarwa za ta kawo gare ka ta hannunsu fahum ganimatun wa ni'matun azima makwabta na kirki ganima ce ni'ima ce mai girma bonus ne hatta inna ba'da usati yafrahu bil jari salih wa yas'adu bihi ma la yas'adu bil jari allazi huwa nadhiruhu fil ashiya haza ga ma mutumin banza wanda ke saban Allah idan ya ga makwabcin kirki a kusa da shi yana jin daɗi yana farin ciki baya farin ciki da a ce ga wani mutum irin shi a kusa da shi idan mutum mazinaci ne baya so a ce a kusa da shi akwai mazinata saboda ya san iyalan shi ba su tsira ba idan mutum barawo ne baya jin daɗi ya ji a ce a kusan shi akwai barayi bai jin daɗi ya ce a kusa da shi akwai ƴan kwace ya fi son a ce mutanen kirki ne saboda ya amuntu da ilmihi bi annahu ma'munul janib saboda ya san cewa idan yana tsakankanin mutanen kirki to ya tsira wajaru su'i minan nakdil azim fi dunya washaqawa yace makwabci wanda yake ba na kirki ba yana daga cikin mummunar jarabawa da tsiya da Allah zai sa wa mutum a duniyar nan khassatan fil makan alladhi yastawtin fihi al-mar musamman a ce a inda kake zaune zama na dindindin ka an yabni baitan wa yata'aba fi bina'i ce sai ka sha wahala ka gama gina gidanka kana murna fi wa yata'aba fi bina'i ka sha wahala wajen gina gidan ka gaji wa yabdhula fihi nafisa mali ka ciyar da dukiyarka mai tsada mai daraja sun mai yufaja'u bi jari su'in sai kai ka gashi akwai makwabta mutanen banza da gidan haya ne sai ka tashi amma gidanka ne ka riga ka gama gina shi ya ka iya au jirani su'in fala yas'adu fi baitihi wala yartaw shikenan zaka ga babu sa'ada a cikin gidan nan babu hutawa wala yartaw fi wala yatma'innu ala waladihi wa ahlihi wa malihi baka da natsuwa game da kanka game da dukiyarka game da iyalanka wa hadha mimma yuta'awwadu billahi min wannan ana neman tsari mutum mai mai hankali yana neman tsari daga daga Allah kada Allah ya jarabce shi da irin wannan jarabawa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah yace ta'awwadu billahi min jari su'i fi daril muqami ku nemi Allah ya tsare ku Allah ya tsare ku daga mummunan makwabci a gidanka na zama permanently wanda ka riga ka gina ko ka siya fa innal jaral badi muhawwalun ank domin shi makwabci wanda yake wato ba na ba na zaman dindindin ba kuna iya rabuwa makwabci ne a wani dan wani wurin yada zango ko wani gidan haya ko a wani wuri da kai tafiya ka tafi ba kunta kaga da sauki to wannan muhawwalun ank ka rabu da shi zai rabu da kai amma wanda yake fi darul muqam wanda ka riga ka yi gida permanently ka sai gida ko an baka gida na kyauta ko ko na gado ko gida wanda gwamnati take rabawa na mortgage ko makamancin haka wanda ka san iya rayuwarka anan zaka yi to ba karamin musiba bace a ce ka wayi gari kaga cewa wato makwabcin da ke kusa da kai ba mutumin kirki bane wannan hadisi yana cikin sunan ta Imam Nasa'i al-Kubra kenan lamba hadisi na 7800 da lamba 86 fajaru su'i fi daril muqamati sharruhu da'im wanda yake ya kasance makwabci mara kirki kuma a gidan da kai ka tabbata a gidan to kaga wannan sharrin sana da yawa wa nakduhu mustamiru wato matsalolin shi masu ci gaba ne wa amma jaru su'i fi safari wanda ko yake makwabci ne kuka makwabtaka da shi a tafiya haduwa ce kawai ta mota ko ta jirgin ƙasa ko ta karafka ko tafiyar umara ko aikin haji awul manazilil muakkata ko wuraren kwana wanda suke tamfarari kamar a IDP camp ne ko a hotel ne ko a wani camp ne kamar na NYSC ko makamancin shi wanda dai babu tabbas a kai su'uhu la ya ta'adda sa'ati wannan bala'insa da fitinarsa baya wuce na 'yan awanni au ayyamin ko ‘yan kwanaki sun mai tahawwal daga nan kuma sai al'amari ya juya. Ana bi hurairata, radiyallahu anhu qal, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, zan Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara. Wanda yake yayi imani da Allah, yayi imani da tashin alkiyama, kar ya sake cutar da makwabcinsa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa wanda ya imani da Allah ya imani da cewa za ta shi alkiyama da sallallahu alaihi wasallam ce to ya girmama bakonsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut wanda ya imani da Allah ya imani da ranar alkiyama to ya faɗi magana ta alkhairi ko kuma ya shiru bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a cikin sahihaini wa an abi shuraihin al-khudai radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari yace wanda yake da imani da Allah yake da imani da alkiyama to ya dinga kyautatawa makwabcinsa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan falyukrim dayfa wanda yake imani da Allah da ranar alkiyama to ya girmama makwabcin ya girmama bakonsa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut ya fada alkhairi ko ya shiru muttafaqun alayhi wa fi riwayatin falyukrim dayfa wannan riwaya an ce ta zo da falyukrim daifa wata kuma ta zo da wani lafazi wanda ba wannan ba ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله الذي هو المقصود المعبود الملتجأ إليه سبحانه kaga Allah madaukakin sarki afwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci imani da Allah wanda shine asalin abin nema abin da ake so mutum yayi abin da zai tsiratar da mutum وذكر باليوم الآخر وذكر الإيمان باليوم الآخر يقوم أنبتي إيمان رانا القيامة الذي هو دار الجزاء والحساب وملاقات ثواب الأعمال ونشيني جدا ساكمكو جدا حسابي جدا قموا دا أيوكا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وان يكتا الخير كمن كان تيزي قنش على هرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وان يكتا شري كمن كان تيزي قنش على هرا وفي هذا kaga a cikin wannan bayani akwai tazkirun bi annal qalba idza umira bi hadaini al-aslaini salahat al-jawarih wastaqamat ala ta'ati Allah subhanahu wato ita zuciya idan aka raya ta da waɗannan abubuwan guda biyu wato imani da Allah da imani da ranar lahira to sai gabbobi da ayyukan mutum sai su kyau wa yajma'u ma yanbaghi lil jari min huquqin fi amrani azimani abubuwa guda biyu su ne babban tushen da za a yi amfani da su wajen kyautatawa makwabci. Al'awwal na farko an yi una bi ikramil jari wal ihsani ilai. A ba da muhimmanci wajen girmama makwabci da mutunta shi bima ta'anihi hatanil kalimatani min dalala. Da duk ma'ana abin da ake nufi da ikram da ihsan, girmamawa da kyautatawa. Wahuma matsalabani jalilani, ababen nema ne guda biyu masu girma, yan bagi an yi una bihima wanda ya zama wajibi a ba da muhimmanci, musulmi ya ba da muhimmanci da su tijaha jari wajen kulawa da makwabcinsa. Walam yuhaddad nau'un mu'ayyan min al-ikrami wal ihsan ba a haddade ne ake nufi da su ba domin yana kuma ne zuwa ga urfi yana kuma ne zuwa ga ainihin al'ada bi yashmula kulla ikramin wa ihsanin mustata'in dan ya game duk wani abu na girmamawa da kyautatawa wanda za a iya yi li yakuna zalika baba tanafusin bainal jirani dan wannan ya zama wato kofar munafasa tsakankanin makwabta kullun bima tayassara lahu kowa yayi ainihin wato abin da zai iya wa kullama zadal ihsanu wal ikram azuma thawabu wal ajr duk sanda ainihin ihsani ya karu kuma sai lada ya karu sakamako mai kyau ya karu الثاني أبو نبي أن يحرص على ألا يصل إلى جاره منه أي أذن mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa bai cutar da makwabcin shi ba kwata-kwata la azan ƙauliyin wala azan fi'iliyin ko dai a maganarsa ko a aikinsa ya tabbatar bai cutar da makwabcinsa ba da yana hada yu'addu tadyi'an li haqqil jar domin cutarwa yana nufin tozartar da haƙƙinsa wa isa'atan ilai yana nufin muzanta masa wa ta'ridan lin nafsil linnafsi da uqubatin lahi kuma kana jawa kanka uquba Allah ne wa idza arada al'abdu li nafsihi dabitan fi hadha al-babi falyanzur ila ma yuhibbu an yu'amilahu bihi jiranu idan mutum yana so wato ya samar wa da kansa abinda zai zama ka'ida da za a tafi akan wannan matsala shine sai ya kula da yaya zai yaya yake so makwabtan shi su mu'amalance shi falyu'amilhum bihi shi ma sai ya mu'amalance su da irin wannan mu'amala qala sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace faman ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala aljannata falyatul ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yake so ya zama an nesanta shi daga wuta an shigar da shi aljanna to ya kokari ya ga cewa ya kokari ya ga cewa ya ainihin wato yi imani mutuwa ta riske shi alhalin yana da imanin shi cikakke da Allah yana da kuma imanin shi cikakke da ranar tashin alkiyama wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma ya mu'amalanci mutane da irin kyakkyawar mu'amalar da yake so a mu'amalance shi bai yiwuwa kai ka dinga mutane mummunan mu'amala kuma kai tsammanin kyakkyawa daga gare su in kana son kyakkyawar mu'amala daga mutane kai ma ka musu kyakkyawa rawahu muslim muslim rawaito shi a lamba hadisi na 1800 da lamba 44 wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayan ku ba shi da imani har sai ya zama cewa wato imanin ɗayanku baya cika sai ya so ma ɗan uwansa abin da yake so wa kansa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan wa fi lafdhin inda muslimin wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsi yace ya zo a cikin wata riwaya kuma cewa wani bawa bai zama mai imani har sai ya so wa makwabcinsa irin abin da yake so wa kansa a wata riwaya sai ya so wa ɗan uwansa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ba zai shiga aljanna ba wane ne shi mutumin da makwabcinsa bai amintu daga sharrinsa ba wannan riwayar muslim kenan a lamba hadithi na ainihin wato 46 wa nabi shuraihin radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم yace bai da imani ba wallahi ba shi fa da imani na rantse muku da Allah bai da imani kila wa man ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce wai wane ne wannan qala yace alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa wanda makwabcinsa bai amince da sharrinsa ba rawahu al-bukhari bukhari rawaito wannan a cikin lamba hadisi na 6016 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يرنس إلى الله كفا أكو يتشي ما يدي إيماني قالوا وما ذاك يا رسول الله سكتشي واني كنا قال يتشي الجار آه جار yace makwabci wato wani irin makwabci jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu makwabcin da mai makwabtaka da shi bai aminci daga sharrinsa ba. Kalu ya Rasulallah wa ma bawa'iquhu menene bawa'iq kala yace sharruhu sharrinsa. Bahu Ahmad Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin lamba hadisi na 7800 da lamba 78. Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin sayyid targhib wa tarhib. Sai bala yake cewa faqad nafal nafa sallallahu alaihi wasallam al-imana amma la ya'manu jaruhu bawa'iquhu wa tawa'udahu wa tawa'adahu bi adami dukhulil janna aga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da makwabcinsa bai amince da sharrin sa ba to bai da imani kuma annabi ya mushi ya ja hankalin shi akan cewa zai fa shiga wuta da izaman li haqqil jari saboda girman haƙƙin makwabci din wa anna idrarahu min kaba'iriz dhunubi kuma cewa cutar da makwabcin yana cikin manyan zunubai wa in kana hadha bi mujarradil khawfi min bawaiki ko da ce cutarwar ta tsaya ne kawai akan tsoro da yake ji na rashin amincewa da kai fa kaifa bi man fa'ala al bawaika to yaya kuma wanda ya aikata munanan abubuwa din ma adami amni jarihi minhu alhalin makwabcin bai amince da kai ba sannan kuma ka cutar da shi wa ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rajulun ya rasulullah ayu dhanbi akbaru inda allah ya munzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani zunubi ne mafi girman sha'ani a wurin Allah qala yace an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak shine ka sanya wa Allah abokin tarayya alhalin Allah shine ya halice ka thumma qala ayyu qala thumma ayyu yace sai kuma wanne qala an taqtula waladak khashyata an yat'ama ma'ak ka kashe danka dan tsoron kar ya ci abincinka qala thumma ayyu ce sai kuma mene ya ya manzo Allah qala thumma an tuzaniya an tuzaniya bi halila tijarika ka nemi yin fasikanci da matar makwabcinka kana kana so kai mata kwartanci fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha sai Allah ya saukar da aya ta gaskata wannan zance fadan Allah madaukakin sarki cikin suratul furqan wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harama allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asaba Allah ya ce da kuma waɗanda ba sa kiran wani abun bauta kuma bayan Allah da waɗanda ba sa kashe wani rai sai da haƙƙin Allah da waɗanda ba sa zina. Qala ibn al-Qayyim wannan hadisi Bukhari Muslim suka rawaito shi. Qala ibn al-Qayyim rahimahullahu. Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Al-Jawab shafi liman sa'ala an ad-dawa'il al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wato ad-da'u wad-dawa kenan a cikin juz'in shi na ɗaya shafi na ɗari da goma sha biyu yake cewa wala ba'ikata a'zamu min az-zina bimra'atihi babu cutar wanda ya kai kayi zina da matan makwabcinka wazina bi mi'atin ra'atin la zawja laha aisaru inda Allah min zina bi ra'atin ja mutum ya je gefe can yayi zina da karuwai ɗari wanda ba su da miji yafi saukin zinubi a wurin Allah fiye da ya auka wa matan makwabcinsa fa in kana jaru akhan lahu in ya zama na wannan makwabcin kuma dan uwansa ne na jini au qariban ko makusanci min aqaribihi daga cikin ƴan uwansa makusanta in damma ila zalika qati'atur rahim to sai zama a cikin zunubin kuma har ila yau an hada hadda zunubin yanke zumunta fa yatada'aful ithm to da haka sai sai zunubin ya ƙara ya ƙara nauyi ya ninninka Allah ka tsare mu وعن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي مصحبنش ما تقولون في الزنا me za ku faɗa game da zina qalu suka ce haramahu Allahu wa rasuluhu fa huwa haramun ila yawmil qiyama ai zina Allah ya haramta ta manzo Allah ya haramta ta saboda haka haramun ce har zuwa tashin alkiyama qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce li ashabi ya ce ma sahabban shi li an yaziniyar rajulu bi asharati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'ati jari mutum ya yi zina da mata guda goma ya fiye mai sauƙin zunubi akan ya je ya yi zina da matar makwabcinsa. Kala fa kala, mai riwa ya ce sai annabi ya ce, mata kulu na fi sarika, me kuke faɗi game da sata, kalu harama hallahu, ce Allah ya haramta sata. Wa rasuluhu, manzo Allah ya haramta sata fa huwa haramun, sata haramun ne. Kala sai ya ce, da an yi sirikan rajulun min asharati abiyatin. mutum ya je gidaje guda goma daban-daban ya yi sata a yi saro alaihi min an ya sirika min jari ya fiye masa sauki akan sata a gidan makwabcinsa wani hadisi ne sahihi amar ya rawaito shi a lamba hadisi na dubu ashirin da uku da ɗari takwas da hamsin da hudu a shekul albani ya inganta shi hadisin ma yana nan aika ila a cikin adabul mufrad kaga kenan kamar da malai yake cewa sa'alahum nabi sallallahu alaihi wasallam an zina ma idrakihim li hurmatihi wa khuturatihi liyubayyinahu ala amrin ghayatin fi su liyunabbiha ala amrin ghayatin fi su ya tambaye su game da zina alhalin ya san sun san zina sun san hadarin sa sun san munin sa ma ya tambaye su dan ya nuna musu wani abu da yake matuƙa wajen muni wal khutura da haɗari qalu suka ce haramahullahu wa rasuluhu fa huwa haramun ila yawmil qiyamah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabi sai annabi ya ce musu to wallahi li an yazni ar-rajulu bi asharati niswatin wallahi mutum ya je aikata wannan haramci da mata daban-daban har guda goma aisaru alaihi min an yazni bi imra'ati jari ya fiye mai sauki da ya ainihin zina da mata makwabcinsa da annal jara lahu min al-hurmati wal haqqi wal dhimami ma ja'alahu Allahu lahu fi kitabihi wa wasabihi jibrilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghayatul wasiya saboda mene saboda makwabci yana da hurma yana da daraja yana da falala yana da alfarma yana da haƙƙi wanda Allah ya ambata a cikin littafinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi masa wasiya jibril ya mishi wasiya da haka wa allaka annabi sallallahu alaihi wasallam al-iman billahi wal yawmil akhir bi ikramihi wal ihsani ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallama ya rataye imani da Allah da imani da ranar lahira ya rataya su da kyautatawa makwabci wa an yadfa'a anhu da tunkuɗe masa barna bal law hawala ahadun an ya'tadiya ala hurmati jari da wani zai yi kokarin ya ci mutunci ko ya ci zarafin makwabcinsa fa huwa aula man yaqumu maqamahu fi dhabbi anhu wad difa'i anhu kai makwabcin nan kai ne yafi dacewa ka miƙe ka kare shi ka kawo mishi dauki amma an imma amma an yasla bihi al-inhitat wal lu'um wal isa'ati ila an yakuna minhu hadha al-adha was-su' kai da ake fata ka cange shi daga barna da wahala da fitina don aka waye gari kai ne kuma sila na kawo mishi wannan matsala da lu'umcinka da lalacewarka kai za ka kawo mishi fitina ko ka cutar da shi fa haza ghayatu dana'ati wal khissa wannan kaiwa matuƙa ne wajen lalacewa da kaskanci kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi yake cewa li an yazni ar-rajulu bi asharatin uswatin aisaru alaihi min an yazniya بامرأة جاره فالأصل في الجار المسلم أن يأمنه جاره abin da ake so asali game da makwabci musulmi shine ya zama makwabcin shi na cikin aminci game da shi wa yakunu mutma'innan min jihatihi ala irdihi wa malihi ya zama yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali game da mu'amala kada zaka yi da shi akan mutuncinsa da dukiyarsa wal aslu fil jari an yakuna za amanin ma'a jari saboda ka asalin abin da ake nema game da makwabci ya zama yana da aminci game da makwabtansa. Fahuwa ala ma'arifati ahwali jarihi fi dukhulihi wa khuruji saboda ya san dukkan shige da ficen makwabcin. Falaiti da'u min mithlihi aisaru. Idan yana so ya cutar da shi ya fi sauki idan mutum barawo ne ya san shige da ficen makwabtan shi ya san zai je ya atakin din su ko ya striking din abin da yake so ya dauka. Ya annahu ala tila'in bi khabayal baiti ya san shige da fice da lungunan gidan. بخلاف البعيد الذي إن أراد سرقة الدار أو الاعتداء على إرض فإنه يحتاج إلى وقت لصبر أحوال تلك الدار كما بايا wanda yake manisanci wanda ya so ya sata a wani gida ko ya so ya ci mutuncin 'yan gidan ko ya auka ma 'yan gidan yana buƙatar lokaci don ya karanci ma yaya suke ya karanci wato lifestyle ɗinsu. wai za kanat halilatul jari min zawin rahimi faƙad ijtama'at umurun thalasa idan aka ce kuma an wayi gari ita wannan matan makwabcin kuma tana da dangantakar jini tare da shi kamar a ce cousin ɗin shi ce ko makamancin haka to ya zama abubuwa guda uku sun haɗu aljiwar ga makwabtaka wal islam ga musulunci wal qaraba ga kusancin jini fa yakunu aljurmu akbara inda Allah a lokacin to zanubin ya ƙara girma kenan a wurin Allah wali hadha jaa fi hadisin yurwa an annabi sallallahu alaihi wasallama وفي سنده مقال ولكن معناه صحيح yace da haka ne yazo kuma a cikin wani hadisi wanda yake da wata matsala a cikin isnadinsa amma dai ma'anarsa mai kyau ce abin lura ce annahu qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aljiranu thalathatu makwabta iri uku ne fa minhum man lahu thalathatu huquq wa minhum man lahu haqqan wa minhum man lahu haqqun akwai makwabci da yake da haƙƙi uku akan ka akwai makwabcin da yake da haƙƙi biyu akan ka akwai makwabcin da yake da haƙƙi guda ɗaya akan ka fa amma alladhi lahu thalathatu huquq wanda yake da haƙƙi uku shine aljarul muslimul qaribu makwabci musulmi makusanci na jini lahu haqqul jar wa haqqul islam wa haqqul qaraba yana da haƙƙin makwabci yana da haƙƙin musulunci yana da haƙƙin kusanci wa ammal jarul ladhi lahu haqqan makwabci mai haƙƙi guda biyu aljarul muslimu shine makwabci musulmi yana da lahu haqqul jawar yana da haƙƙin makwabtaka wa haqqul islam wa ammal ladhi lahu haqqun wahid wanda ke da haƙƙi guda ɗaya tal faljarul kafiru shine makwabcinka wanda ba musulmi ba lahu haqqul jiwar shi ma yana da haƙƙin makwabtaka wannan hadisi yana cikin musnad ash-shamiyyi na al-imam at-tabarani amma isnad shi na da maqal fa idza jama'at jiratun wa qurbatun wa islam in ya zama da makwabtaka da kusanci na jini da musulunci sun haɗu sun matantahiku hadhihi al-huquq ثم تنتهك هذه الحقوق لا شك أن الجرم متضاعف مضاعف sai kuma aka je aka ci zarafin waɗannan haƙoƙin babu shakka zunubin zai ninninka fa shari'atu ja'at bil wasiyati bil jaril ajnabi shari'a ta zo ta yi kwadaitar da a mutunta makwabci wanda baka da dangantaka jini da shi walau kana kafiran ko da ba musulmi bane fa kaifa bil muslimil qarib to ina kake gani game da makwabci musulmi makusanci an mujahidin an abdullahi ibn amrin radiyallahu anhu yace dhubihat lahu shatu abdullahi dan amru an yanka wata akuya fi ahli a gidansa falamma jaa qala da yazo sai yace ahadaitum li jarina al yahudi ko an dauki wani bangare na naman nan an kai kyauta ga makwabcin mu ba yahudan nan ahadaitum li jarina al yahudi kun kai ma wannan kuwa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ajman za Allah yana cewa ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu rawahu at-tirmidhi dan jibril bai gushe ba yana ainihin wato yi mana wasiya da makwabci har sai da ne tsammanin zai ce a bashi gado wa hadha min al-amali bi qawli llahi subhanahu wannan yana cikin aiki da fadin Allah da Allah yake cewa cikin suratul mutahana la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku hulɗa da waɗanda ba su yaƙe ku ba cikin addinin ku walam yukhrijukum min diyarikum basu kore ku daga gidajenku ba an tabarruhum ku yi musu biyayya idan suna sama da ku wa tuqsitu ilaihim ku musu adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ubangiji yana son masu adalci fa mu'amalatuhum bil husna wa taqdimul hadiyati lahum wa mulatafatuhum min at-ta'alif lahum kyakkyawan mu'amala da makwabta ko da ba musulmi bane da ba su kyaututtuka da ba su ainihin wato da samun zance mai daɗi a faɗa musu yana cikin jawo hankalinsu don su ga alfanun musulunci la'allallaha an yi hadiyahum bi sababi zalika ila islam babu mamaki wato wannan ya sa Allah ya cusa ya dasa musulunci a cikin zakatansu وقد كان حق الجار وحفظ عورته معروفا لدى بعد أهل الجاهلية tun kafin zamanin musulunci tun a maguzanci ai wasu daga cikin mutanen jahiliya sun san haƙƙin makwabci kuma suna kula da shi ya kulu an taratu wa huwa sha'irun jahili ga abinda an tara yake faɗa alhalin mawaƙi ne na zamanin maguzanci an tara ibn shaddad yake cewa a guddo tarfiya in badat li jarati hatta yuwari ya jarati ma'awa yace idan makwabciya ta ta fito na kan rintse ido na har sai ta wuce ta yi abin da za ta yi ba zan kalle ta ba ba zan cutar da ita ba ya ce wata jidu fi ba da afil dini man kad ya talisun nazara fi ila aure tijari za ka ga wani daga cikin masu rauni a cikin musulunci shi kuwa yana satan kallon wato matan makwabcinsa ina ganin bari mu saurara a wannan gaba sai mun haɗu a darasi na gaba insha Allah wanda shine zai zama na sha tara kenan sai mu ji wannan sabuwar gaba da malam ya ɗauko وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله